muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda ya saki hada fusaken mu a wannan safiya mai albarka ta ranar Laraba wanda ta daidai da uku ne ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda kuma ya daidai da 24 ga watan 12 miladiyar haihuwar Annabi Isa 2025 in har hakan ya tabbata to cikin ikon Allah mun sake haduwa ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka na kitabut tauhid muna nan dai a babin da malam ya kulla mishi suna yace babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ya'rifuna ni'matallahi summa yunkiruna summa yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun wato suna sanin ni'imomin da Allah ya akan su summa yunkirunaha sannan sai suke musanta su wa aktharuhumul kafirun Allah ya ce mafiya yawan su kuma kafirai ne cikin ikon Allah mu duba abinda malamai suka faɗa dangane da tarifin ita ni'ima a ce mecece ita ni'ima din mun ji me ni'ima take nufi kuma nawa kashe-kashen malamai suka yi kashe-kashen ni'ima mun ji kuma me ake so wanda Allah ya ni'imta shi da wani abu wannan abin da Allah ya ni'imta shi da shi abu ne da ya shafi addini ko kuma abu ne da ya shafi rayuwar duniya du me ake so dan adam yayi mun ji malamai suka ce kuma in Allah ya ni'imta ka da wata ni'ima to ana so ka nuna in ilimi ne ana so ka yada shi in dukiya ne ana so ta kewaya cikin al'umma ko ma wani irin al'amari Allah ya baka a matsayin sa na ni'ima ana so ba ka rike shi wato ana so al'umma su amfana da shi gaba daya kuma Allah ya sake kawo mana magana akan cewar lallai idan Allah ya maka ni'ima to zai tambaye ka ko dai ka gode masa ko baka gode masa ba za mu shiga cikin littafi sannan kuma mu sake jin mai malamai suka farfara dangane da shi malam abdulwahab ne ya faɗa ya ce bayan ya kawo wannan aya ɗin ya arifuna ni'imatan lahi sun mai yanki runaha wa aksaruhumul kafirun al abdulwahab yake cewa ƙala mujahid ma ma'anahu huwa qaulur rajulu haza mali waristuhu an aba'i mujahid yace mujahid suka ce almajiri ne na abdullahi dan abbas wanda shi ma abdullahi dan abbas kuma mun ji cewar an ambace shi da habrul umma malamai suna ga cewar fassara in Abdullahi dan Abbas ya fassara aya to ba a buƙatar ka sake zuwa wani waje neman fassarar wannan aya domin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil ya Allah ka sanar da shi sanin fiqihun addini sanin ayoyin alqur'ani Abdullahi dan Abbas zai ce maka wannan ayar ya san aina ta sauka ya san akan me ta sauka zai iya ja maka komai da komai ya fede maka ainihin ma'anarta to shi kuma mujahid almajirin sa ne shi ma da ya kwankwada ilimi daga wajen Abdullahi dan Abbas yace qaulur rajul fadin mutum yace haza mali wace wannan ai dukiya ta ce idan mutum Allah ya bashi dukiya yana tinkaho da ita zai ce wannan dukiya ta ce waristuhu an abai na gaje ta ne daga wajen iyayena da kakannina kun ga ya danganta samun wannan ita ni'ima ta dukiya daga mahaifansa ko kuma daga kakanninsa bai danganta ta ba zuwa ga Allah ko da ya gaje ta ne to amma wane ne ya ni'imta shi da ita Allah ne bai kamata ba zai kai shi zuwa ga wata turba da za ta kai shi zuwa ga shirka ko da babbar shirka ba za ta kai shi zuwa ga karamar shirka ya danganta samun wannan ni'ima din da wasu mutane na daban irin ta ne wadda karuna ya yi ya ce inna ma'utituhu ala ilmin indi kuma da alkur'ani ya labarta mana cewar ya roƙi annabi musa ne annabi musa ya masa addu'a allah ya arzuta shi annabi musa ya rinka gaya masa wato illoli na wasu abubuwa da za su biyo na dukiya ke so idan allah ya barka a matsayinka na mai karamin karfi ko kuma a talaka to allah din yana son ka ne idan ka matsa mai yiwa samun ita dukiya din babu alkhairi a tattare da ita karuna da ya rinka matsawa tunda an alkurani ma ya ce mana yana daga cikin mutanen annabi Musa daga ƙarshe da annabi Musa ya masa addu'a Allah ya bashi dukiya kuma ya hana zakka ya ma koma wajen gari a ƙarshe dai da aka masa magana akan zakka ya ce a ai ita wannan dukiya ya same ta ne shi ma daga bisa ƙoƙarinsa to abinda mujahidi kenan ya faɗa wa qala aunu bin abdullah eh wani ta'ibi da yake ce mishi aun dan abdullah yake cewa yaquluna laula fulanun lam yakun haza ko kuma mutum ya rinka cewa ba don wane ba da kaza bai auku ba ko da kaza bai faru ba mutum ne ya samu wani abu eh wani alfarma ne ka samu a wani aiki ne Allah ya kaddara ka da shi a wani jari ne wani abu ne kake ta neman sa baka samu ba sai wani ya yi maka hanyarsa sai ka same shi kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata dangane da kashe-kashen ni'ima ai muka ce akwai alwija alfarma ka tsaya a madadin wani ka kwankwasa wata kofa ko ka nema wani alfarma alfarma da in shi ne ya je shi ba za a yi masa ba amma in shi ne ya je in kai ne ka je ba za a yi maka ba amma in shi ya je ana kallon girmansa ana kallon matsayinsa to sai a yi masa to kuma sai Allah ya kaddara ka samu wannan to kada ka danganta samun wannan abin da ka samu da shi wancan mutumin ka kaddara wane ne ba shi iko Allah ne to saboda sai ka sai ka daga wannan ni'imar ta koma zuwa gurin al-musabbabul asbab shi Allah shine musabbabul asbab kuma shi Allah shine yake sabbaba sababi sababin samun arziki shine kasuwa in kai kasuwa sai Allah ya arzuta ka to waye sabbaba maka yin kasuwa din Allah ne to abinda zaka danganta samun ita wannan arziki din sai ka danganta shi zuwa ga shi musabbabul al-asbab abinda shi malam al-aun kenan ya fada so saboda haka kada ka ce da ba don wane ba to da kaza bai faru ba wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da suke kaiwa turba ce daga turba da take kaiwa mutane zuwa ga shirka wa qala ibnu qutayba wani tabi ma da yake cewa ibnu qutayba yake cewa yaquluna haza shafa'atu alihatina haza shafa'atu alihatina wannan ai wani ceto ne da allolinmu wanda ki malamai suka ce ba a cewa ce alloli saboda abin bauta guda ɗaya ne abubuwan bautar su wato ko da a zamanin wato mushrikai da suke bautar gumaka dukkan wani abin da suka samu sai suna danganta samun wannan abin zuwa ga zuwa ga wato abubuwan bautar su na gumaka saboda haka bai dacewa ka danganta kai ma samun wani abu zuwa ga wani shehi ne zuwa ga wani malaminka ne zuwa ga dai koma wane ne a aka danganta shi kai tsaye zuwa ga Allah kala abul abbas abul abbas yake cewa ba'du hadisu zaid bin khalid allazi fihi yake cewa inna allaha ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun bi eh wato wani hadisi ne shi ma da abdullahi dan abbas ya rawaito shi a wani qadiya da ta faru a ranar da aka yi sulhu hutaibiya domin an kwana ana ruwa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo hankalinsu dangane da abin da Allah ya faɗa dangane da wannan daren yace asbaha min ibadi mu'minin wa kafirun bi yace ai wannan gari ya waye gari ya waye wasu daga cikin bayina ba wai sahabban da suke suke tare da manzon Allah ba a wannan tata shajara din a'a a cikin bayin Allah gama gari wasu sun wayi gari suna masu suna kasan kasance masu imani da Allah wasu kuma sun wayi gari suna kafircewa Allah za mu ji ƙarin bayani da shi hansa hadisi ɗin. To, abinda shi Abdullahi ɗan Abbas yake faɗa, ya ce, waƙar taƙaddama haza kasirun filkita, irin waɗannan wato misalai sun yawaita kuma sun gabata a cikin littafi na Alƙur'ani, Allah ya buga misalai a wajaje mabambanta, wasu sunna kuma za Allah sallallahu Alaihi wasallama ya buga misalai a cikin hadisansu wadda suke ingantattu, Mala yake cewa ya zummu subhanahu man yudhibbu in'amuhu ila gairihi wa yushriku bihi wato sai ya zama Allah ya yi zargi Allah wato ya kushe duk wadda zai danganta wata ni'ima zuwa ga wani Allah din wannan kuma turba ce kamar da muka bada da take kaiwa zuwa ga turbobi na shirka wa iyazu billah Allah ka raba mu da shirka ka tabbatar da mu akan imani to wannan kenan abin da wasu daga cikin tabi'ai suka faɗa dangane da fassarar ita wannan aya sannan wasu malaman kuma sai suka ce ai inkarin ni'imar Allah tana kasancewa ne bil qalbi wal lisani wal amal mutum zai iya yin inkarin ni'imar Allah a bisa a cikin zuciyarsa kuma zai iya inkarin ni'imar Allah akan harshen sa ya furta kuma aikin sa ma zai iya nuna inkarin ni'imar da Allah yayi masa akan sa to suka ce ya ake iya ganewa ni'imar mutum yayi inkarin ni'imar da Allah ya masa a cikin zuciya suka ce hu an ya taqidal insanu annan ni'mata min jihatihi aw jahadihi shine mutun ya danganta samun ita kanta ni'ima din da min jihatihi da karan kansa ai shi yana da wani ilimi kamar yadda shi fir'auna ya fara inna ma utitu ala ilmin indi ya karanta sciences shi injiniya ne shi yayi abu kaza shi yayi abu kaza shi yayi abu kaza sau da yawa har zaka gana cewa wani ai ya zauna zaman haka kawai ha ina ina zai yi sai samu kaza zai samu kaza ya zauna bai yi karatu ba kamar an danganta samun wannan falala din zuwa daga ina zuwa ga karatu wallahi kuma ba haka bane ba nawa za mu gani waɗanda Allah ya arzuta su masu karatun ne ma suke zuwa suke aiki a karkashin su su kuma ko ajin alifin ba kuma ajin abcd ba su shiga ba ko da firamare wa a bisa society din mu za mu iya ganin haka to saboda haka dukkan abin da Allah ya ni'imta ka da shi kada ka danganta shi da kokarinka eh au jihatihi ko kuma dai ta bangaren nasa wato kokarinsa ko kuma wani ilimi ko kuma wani technology da yake da shi to shine malamai sai suka buga misali na wata kabiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari labarin ya faru ne a cikin banu Isra'il na wasu nau'in mutane guda uku da Allah ya so ya jarabce su wayannan mutanen Imam Nawawi ya kwararo hadisin hadisi ne wanda yake mai tsayi dogo a cikin littafin sa Riyadus Salihin wato Allah ya aika mala'ika ya je a siffa ta mutum wajen wasu mutane guda uku da Allah ya jarabce su da wata irin siffa ɗayansu kuturu ne ɗayansu kuma ya kasance mai kora ne jikinsa ba shi da kyawun gani ɗayansu kuma makafo ne sai Allah ya aika musu mala'ika mala'ika a karan farko sai ya je wajen kuturu sai suka tattauna da shi yake tambayansa kai ku yanzu a rayuwarka me kake so sai yake ce masa ai ya fi son ya samu waraka daga wannan kuturta da Allah ya jarabce shi da ita ya ce to sai mala'ika sai masa addu'a dama da dama a bisa babi ne na jarrabawa mala'ika sai masa addu'a nan take kawai sai ya warke kuma sai ya ce masa to me kuma kake so na dukiya sai ya ce ayyana so ya samu garken raƙuma sai aka ce sai mala'ika na sai ba shi kyauta ta naƙa wato matamacen raƙumi mai ciki ba a jima ba ta haifu garke raƙuma suka ci gaba da haifayya sai suka yi yawa sai tafi ya bashi sai ya tafi wajen wato wanda yake shi ma mai kora shi ma ya tattauna da shi irin abin da ya tattauna da wancan ya ce masa mai kake so ya ce yana so ya samu kyakkyawan fatar jiki ya zama shi ma mutane ba sa kyararsa ba sa kyamarsa mala'ika ya masa addu'a ya samu waraka kuma ya tambaye shi me yake so na dukiya ce yana so ya samu sanu shi ma aka ce sai ya bashi ta mace saniya mai ciki ita ma ta ci gaba da haifayya ya tafi wajen makafo shi ma ya tambaye shi me yake da bukata ya ce masa ai yana so shi ma ya rinka idan ya dawo ya rinka gani irin yadda sauran mutane suke gani mala'ika ya masa addu'a ya dawo yana gani kuma ya tambaye shi me yake so na dabbobi ya ce masa yana son garkin eh wato dabbobi tumakai da awakai shi ma sai aka ya bashi mai ciki sai kuma su ma suka ci gaba da yaduwa bayan tsawon lokaci sai Allah ya sake dawowa ko dai da wannan mala'ikan ko dai wani shi kuma yanzu da ya tashi zuwa sai ya zo a irin siffofinsu na baya sai ya je wajen kuturu a siffa ta kuturta sai ce masa shi ɗan tafarki ne wato guzirinsa ya ƙare saboda haka ya zo biyo ta wajensa ya masa taimako domin ya samu guzirin da zai kai shi zuwa ga gurin da zai je shi sai ce masa ina ai wannan dukiya akwai haƙoƙi da yawa a kanta kuma dukiya ce ita ma abin da kamar yadda hadisin ya faɗa ya gaje ta iyaye ne da kakanni saboda haka akwai haƙoƙi da yawa akwai abu kaza an yi investing an yi kaza an yi kaza saboda haka yayi haƙuri jin haka sai mala'ika ya ce masa to ka tuna wani lokaci a baya mana kai ma da Allah ya bar lokacin da kake da irin wannan siffa da nazo maka da ita kai ma ai a baya ka kasance kuturu sai ke cewa ina sai ya musunta mala'ika a ƙarshe ke cewa to in abin da ka faɗa ƙarya ne Allah ya mai da kai yadda kake mala'ika da aka ce bai bar wajen ba sai da wani mutum ya fara sosai sosai alaman zai koma zuwa ga me zuwa ga kuturta ba ko je ko ina ba ya koma kuturinsa kuma dukiya ta ƙare ya koma wajen mai kora da irin siffarsa da ya same shi a wancan karon shi ma ya gaya masa irin abin da ya gaya wa kuturu shi ma abin da ya gaya masa kenan dukkan su ba su ci jarrabawar ba shi ma sai ya koma irin yadda yake sai aka fito wajen bawan Allah aka je wajen mai wato jarrabawa ta makanta a baya shi ma sai ya je masa a siffa ta makafo kuma ya ganshi makafo ne ya ce masa gashi shi yana kan hanya kuma guzurinsa ya kare saboda haka ya taimake shi da wani guzurin da zai kai shi zuwa ga yadda zai je shi bawan Allah da yake Allah ya kaddara masa cin jarrabawa sai ya ce masa ai ni ma a baya da can ni ma bana gani Allah ya jarabce ni da cuta ta makanta kuma Allah ya dawo min da gani na kuma Allah ya arzuta ni da me ya arzuta ni da dukiya saboda haka ga garken dabbobi ranan ka shiga ka ebi ka kama dukkan abin da kake so sai shi mala'ika da yazo a siffa ta makafu sai ya ce masa barakallahu fi malika fi ahlika wa malik Allah ya sanya albarka a cikin iyalanka Allah kuma ya sanya albarka a cikin dukiyarka ya ce ni ba makafo ba ne ba mala'ika ne Allah ya aiko ni don na jar kuma ya ce ko dai ya kasance ko dai shi ne ya zo a baya ɗin ko kuma dai wani mala'ika to sai yake jiya masa cewa Allah ya so ya jarabce ku ne an jarabce ku ku uku saboda haka biyu ba su ci jarabawa ba kai Allah ya kaddara ka ci jarabawa saboda haka Allah ya barka ka ci gaba da gani a matsayin ni'ima da ya maka kuma dukiyarka tana nan za ta ci gaba da yaukaka to sai malami sai suka ba da misali da wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a matsayin misali na inkarin ni'imar da Allah ya yi wa bawa da zuciyarsa eh sai suka ce to kashi na biyu kuma shine wanda zai yi inkari da harshensa irin wancan hadisin da Abdullahi dan Abbas ya bada shi ya bada misali sai ce huwa tarku qaulul hamdi wa shukri lillah shine mutum idan Allah ya maka ni'ima sai ka kafircewa Allah wajen kin gode masa tunda Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid to sai mutum ya ki godewa ni'imar Allah a ce wane ai kaza gona ta yi kyau bari dai ai na sa taki da yawa ha sa takin ka ne abin nan ha wani bana kasuwa ai akwai akwai kaza akwai kaza wallahi kaza kaza ai na ƙara jari ne shi yasa zaka ga haka kaza kaza wato dai idan har ana maka rufi da wata ni'ima da Allah ya baka to kada ka danganta ta da wani abu na kokarin ka ka danganta ka ce alhamdulillah kaiwa ita zuwa ga Allah din ka danganta wannan samun ni'ima zuwa ga Allah kuma Allah yayi alƙawarin matakar ka gode masa zai me zai ƙara maka amma matakar kuma ka kafirce masa to lallai zai kuma sanya wannan ita ni'ima sai ta koma kuma ukuba malamai suna ba da misali da shi wancan hadisin da muka yi magana da shi a baya da Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a safiyar wayar Hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal tadruna ma za qala rabbukum shin kun san me ubangijin ku kai ya faɗa qalu wallahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah ne da manzansa suka sani manzan Allah sai ke cewa kala wato Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun wa kafir a wayewar garin nan Allah ya ce wasu bayina sun wayi gari suna imani da ni a matsayin ilahun wato a matsayin Allah da za a bautawa wasu kuma sun kafirce to menene sai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fa amma man qala mu'irna saboda ranar wato an wayi gari asuba ta waye an yi ruwa mai yawa kamar da bakin ƙwarya tun daga dare har zuwa asuba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce musu wato man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatu duk wanda yace an yi mana ruwa ne da falalar Allah da kuma rahamarsa to fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab yace manzon Allah yake cewa to shi yayi imani da ni saboda ya danganta samun ruwa din ga Allah kuma ya kafircewa taurari domin akwai masu danganta samun ruwa da me da taurari ko da a ɗabi'ar munan ta hausa fulani za ka samu a cewa ai wata rayya ne ko me ta fito to saboda haka ana tsammanin damina ta fito to kada ko da irin wannan ya tabbata a bisa alama da take iya aukuwa a iya gane cewar iska ta juya ana dab da shiga damina to kada dai ai waye sabbaba fitowar ita wannan ita tauraruwa din Allah ne saboda haka sai ka danganta samun wannan abun da Allah din sai manzon Allah yake cewa wa amma man qala be wato umudirna bi nau'i kaza wa kaza kuma duk wanda ya ce an samu wannan ruwa ne da aka wayi gari ana yinsa da samun ko kuma fitowar nau'in tauraruwa kaza da kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab to wannan kam ya kafirce ni'imar da nayi masa ko ya kafirce wa ni'imar Allah kuma yayi imani da al kawkab wato su karan kansu taurari kun ga wannan Allah ne da kansa ya faɗa ya kafirce kafirce wannan koda ba na ainihin shirka al'akbar ba to amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dada tsoratarwa sai kuma inkarin ni'imar Allah da aiki shine suka ce al-istimalu bi ni'matillahi fil haram shine mutun ya kai kansa da dukiyarsa zuwa ga abin da Allah ya haramta a ganka a wajen wasu bukukuwa kana ta kari da dukiyarka baka ci ana alhali masallacin anguwarku ana nema za a sanya kaza za a yi kaza za a yi kaza ko kuma haka kawai kana baddalar da ita karan kanta dukiya din a wasu abubuwan da basu cancanta ba dukkan abin da aka ga kana aiwatarwa da dukiyarka ta hanyar da Allah ya haramta to wannan ita ce kafirce wani ni'imar da Allah ya maka ko kuma iliminka ko lafiyarka ko ma menene ko lafiyarka ne Allah ya baka sai aka ga ka kai lafiyar taka zuwa ga abin da Allah baya so to wannan ka kafirce wani imar da Allah ya maka in ilimi ne sai aka ganka kana yin wani abu da shi misali ko na bokanci ne ko ne ma na menene to ka kafirce wani imar da Allah ya maka haka in dukiya Allah ya maka sai aka ga kana yin abin da ba Allah ne ya umarni ba to wannan ma ka kafircewa Allah da irin ni'imar da Allah ya yi maka ai mun karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa diga digan dan adam ba za su guce ba a ranar alkiyama hatta yusalu an arba har sai an tambaye shi dangane da wasu abubuwa guda hudu daga ci akwai dukiya manzo Allah yake cewa fi an umrihi fima afna za a tambaye ka rayuwarka gaba ɗaya a ina ka karar da ita wa an shababihi fima abla wato kuma samartakar ka aya ka karar da ita ka karar da ita ne a kalle kalle zuwa kaza da kaza da shauransu da basu dace ba an ilmihi ma za amila bihi ilimin da Allah ya baka me kai da shi bokanci kai ne manzo Allah da yake cewa man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin duk wanda ya je wajen wani boka ko dan duba ya bashi labarin abinda ya faru da shi ko an dauke masa wani abu manzo Allah yake cewa faqad kafara to hakika wannan mutum ya kafircewa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma zai tashi a ranar alkiyama maktuban baina aidihi kafara manzo Allah ke cewa zai tashi a ran alkiyama mutane za su gani a wato tsakanin idanunsu an rubuta kafara wannan ya riga ya kafirce duk wanda ka ganshi da wata alama mummuna a ran alkiyama to ka tabbata wannan mutumin kan sai dai wata kudura ta ubangiji to wannan kenan sai manzo Allah ya faɗa dangane da dukiya yace za a tambaye mutum dangane da dukiyarsa min aina kasabaha wa fima anfaqaha ta yaya ka samu wannan dukiyar don Allah ka same ta ta kyakkyawar hanya ne eh ka same ta ta kyakkyawar hanya a'a ka same ta ta mummuna ne riba ne ka ci ko wani abu kai kaza da kaza da kaza ko kasuwancin da kai karan kansa baka san wani irin kasuwanci kake yi ba ta yaya ma ka samu dukiyar wa fi ma anfaqaha ka kadda akaddara ma ka same ta ta kyakkyawar hanya to ta yaya ka ciyar da ita ka ciyar da ita ta mummunar hanya sai ka fada cikin waɗanda suka yi inkarin ni'imar Allah da ya musu ta me ta tafiyar da dukiyarsu a hanyar da bata dace ba to kun ga za a tambayi mutum dangane da wayannan abubuwa kenan sannan kuma sai Allah ya tabbatar da wato ni'ima cewar ni'imomi dukkan ni'imomi daga gare shi take wata aya a cikin suratul nahli Allah yake cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ai dukkan wata ni'ima da kuka gani Allah ya ya sadar da ku da ita to fa min Allah wannan ni'imar tushenta daga Allah take summa iza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun amma idan wani abu na cuta ya same ku kuma zuwa ga Allah ne kuke daga muryoyinku kuke hargowa kowa zai ce daga abu ya same shi zaka ce me zaka ji an ce me za kowa zai ce wayyo Allah kowa zai ce wayyo Allah yana neman agaji a wajen wa a wajen Allah to sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisin sai yana ke cewa la yashkurullah man yashkurun nas wato baya gode wa Allah duk wanda baya gode wa mutane duk wanda ya maka wata alfarma wanda yake da iko ba a ce ba za ka roki mutum ba a za ka roki mutum cikin abin da yake da iko a baka da kuɗi ne ka wayi gari kuma kaga wane dan uwanka yana da wani kuɗi da alawalin ce baka mu da dan kuɗi kaza zan yi kaza zan yi kaza mana sai ya dauka ya baka wannan yana da iko amma bai halatta ba ka roki ko ka kira wani wanda yake matacce ko kuma ka kira wani wanda baya nan ko ya mutu ko kuma baya nan amma in yana nan wani taimake ni wanda baya nan kace wani taimake ni kai shirka shirka kuma da take fitarwa mutum zuwa ga musulmi take kai shi zuwa ga kafirci in ka kira wanda baya nan ko yana da rai ko kuma ka kira wanda yake matacce wannan kuma wanda yake mataccen ko ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wala ya'murukum an yattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaban min dunillah aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun Allah ne faɗa yace mala'ika da ma da annabawa za ku rinka kiran su ce aya amurukum bil kufr shin za a rinka umartan ku da kafirci ne ba da iz antum muslimun a bayan ku ku ga masu mika wuya ne balle kuma ka kira wani shehi balle kuma ka kira wani ma wanda bai dace ka kira ba to kafircin kun ga ya nauna ya ya nauyaya manzon Allah a cikin wata addu'a da yake yi yana sake tabbatar mana ni'imar da Allah yake ci yake yi yana roƙon Allah ma Allah ya nesanta shi da gushewar ita wannan ni'ima ko ma wace irin ni'ima ce manzon Allah yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik ya Allah ina roƙon ka tsari dangane da gushewar ni'imar da kai min ko wace irin ni'ima ne ta lafiya ne je ka asibiti ta dukiya ne ga mutane koyaushe suna cikin barace barace ko ta menene ka duba sai masu manzon Allah yake cewa kada ka rinka duba sama da kai a cikin al'amuran duniya ka rinka duba waɗanda suke ƙasa da kai amma cikin al'amuran kiyama da za su kai ka zuwa ga ubangiji to ka rinka duba na sama da kai sai wannan sai saka ka rinka jajircewa wane yana kaza wane yana kaza wane yana kaza wane yana kaza wannan abin kuma natija ce da ta kai shi zuwa ga Allah da manzansa to kai ma sai kai kokari amma duka abin da ya shafi al'amura kuma na rayuwa to ka rinka duba waɗanda suke kasar da kai wannan zai sa za ka rinka godewa Allah to insha Allah za mu dakata anan abin da na faɗa na dai Allah ya tara mu a cikin lada abin da muka kuskure kuma karancin sani ne saboda haka muna roƙon Allah ya ainihin shafe kuskure da zukan zukatanmu da kuma littattafan mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin ina wani kana ina gajiya